وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته bayan gaisuwa ta addinin musulunci a yau mun sake haduwa a wannan masallaci na fada mai martaba sarkin gumel a ci gaba da karatunmu na littafin al'arba'unan nawawiya Allah ƙara sarki lafiya da imani karatunmu kuma za mu tashi akan hadisi na 32 wanda imamun nawawi ya ce alhadisu sani wa salasun mun faɗi kwanan wata? tara dai ko? mana tara sha ɗaya ikon Allah a tsakaninku to muna gane watan musulunci ko tara ko goma ko sha ɗaya ga watan jumadal ula hijira annabi sallallahu alaihi wasallama 1444 wanda ba a sabanin shi kuma shida ga wata ko biyar hudu hudu ga watan goma sha biyu shekara ta 2022 imamun nawayi ya ce an abi sa'idin سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرار حديث حسن رواه ابن ماجه والدار قطني وغيرهما مسندا ورواه مالك في الموطأ مرسلا عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم فأسقط أبا سعيد وله طرق يقوي بعضها بعضا أنا جينا كنت باب ونكو نسكة دا أكوان دي تكي دوانا نعم في حديث عن كرؤة أبو سعيد الخدري إنا قمو موش حديث شيء أبايكو yana da cikin da suka fi kowa yawan hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin mutanen Madina manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce hadisin la darara wala dirara kalma biyu in ka hada har harufai kalma hudu ba cuta ba cutarwa an santa la darara babu cuta wala dirara ba cutarwa yace hadisi ne hasan ibnu majah ya rawaito hadisin abin mamaki kuma ibnu majah ta hanyar da imam an-nawawi ya rawaito kuma bai kawo hadisin ba sai wata hanyar ba wadda imam an-nawawi ya kawo ta ba imam malik ya rawaito shi mursal in ka hada hadisan da hanyoyin da ya zo gaba daya yana zama hadisi hasan kamar yadda imam nawawi ya fada duka hadisin gajere ne amma malamai sun maida shi shi hadisin a matsayin ka'ida fiqhiyya in kana karatun qawaidul fiqhiyya zaka da an ce maka la darara wa la dirara ka'ida ce duk abin da zaka yi a shari'a to kar a samu ka cutu kuma kar ka cutar la darara wala dirara kar a samu cuta kar a samu cutarwa malamai sun kai sun komo wanda shine kawai ina ga karatun hadisin amma fassara ta kuma an kare la darara wala dirara ba cuta babu cutarwa menene cutar menene cutarwa kamar da littafin da aka bani ya bayyana ɗaya daga cikin ma'anonin da malamai suke karawa ko suke badawa la darara sai ce ad-dararu ma'rufun cutarwa in aka ce cutarwa abu ne sananne والضرر sai ta ita cutarwar ya kunu fil badan ta iya kasancewa a jiki ne wa ya kunu fil mal ta iya kasancewa a dukiya ne wa ya kunu fil aulad ta iya kasancewa a cikin ƴaƴa ne wa ya kunu fil mawashi ta iya kasancewa a cikin dabbobi ne wa ghairihi ko wa ghairiha da wani su kar a cutar a jiki kar a cutar a dukiya kar a cutar a ‘ya'ya kar a cutar a dabbobin mutum kuma iya ƙara aiko ta iya zamantowa a gidan mutum ne ta iya zamantowa a ƙofar gidan mutum ne ko wa ya kono fil akarat ta iya kasancewa har a cikin gidaje ko filayen mutane wa ya kono fil mazari zai iya kasance a gonakai ne yanzu ita ce mafi yawa makiyayi ya saka maka shanu a gona su dan maka sarɗaya ana cikin abin da yake faɗuwa ko kaga in aka sa masa shi ma banda dabbobinsa to a sa masa hadda gonar mai noma ko fil mawashi wa fil mazari'i wa fil aqarat shi kuma yake cewa abu anna darara ya faɗi daya wala dirara da yace wala dirara ai wala mudarra kar a samu cutacceniya ka cucan in cuce ka yasa yake cewa wal farqu baina darari wad dirar bambanci tsakanin cuta da cutarwa sai yace cewa anna darara ya hasulu biduni qasdin ɗaya daga cikin fassarar da malamai suka bada duk inda abdarar yake wasu malamai suka ce ba da niyya yake faruwa ba abdirar yana faruwa ne da niyya ya ce mamun ibn usaimin ya ɗauki wannan labarara babu cuta shi ne ba da niyya ba shari'a ba ta yarda ta cutar da wani ba dirar da niyya misali shi ne aka ce mutum kamar kai kana da gona ko kana da gida mutum yana ɗora tanki idan yana da rijiya ko idan ta cika ba tana zubar da ruwa ba to inda aka sa yana zubar da ruwa ba kai bane da niyya ashe inda yake zuba din yana lalata katangar makwabcinka an yi hekara da shi bai gaya maka ba kuma kai baka sani ba yanzu wannan abdarar ne cutarwa ce saboda mai a zuciyarka kai baka sani ba ko baka sa abin zai kai ga haka ba amma lokacin da za a dora maka sai aka ce a juya na yaka ce a zai bata maka katanga amma ku juya tana sai ka nuna katangar makwabcinka yanzu ka san tun da ka dauke akan katangar ka da niyya ka mai da takwabcinka da niyya bi qasdin sai aka ce wannan shine dara idan aka samu ka cutar da abokin halittarka babu niyya darar ne in aka same shi da niyya diraran so lokacin da ka gane abdarar mai shari'a take bukata ka ɗauke wannan cutarwa ka sako bugudinyarka ashe inda take bi tana bi ta jikin ɗakin makwabcinka tana sa mai rima tana rarake ɗaki shi kuma ya kula ko bai gaya maka ba ran da ka sani to ka ɗauke ta saboda shari'a ta ce la barara wala dirara dirar suka ce da niyya da haka wani lokacin ana da buƙatar hukunci ko tilastawa ta taso ciki tun da dama ai tun asali da niyya mutum yayi kamar fada ya hada mutane guda biyu Allah kiyaye Allah ya tsare a fada fa abin da baya faruwa kawai yi suke kit da ya daure ni sai ya fada ya mutu darar ne ko ba darar bane ba na duk ku dauke wuta ko ɗauke wuta yanzu ka ɗauke hukuncin da shari'a za ta yi a kansa kawai asalin abin da ya faru a nan darar ne tun da ba niyya amma da za a yi sai ce wallahi sai na kashe ka kuma yadda ki inda za a yi kisan yanzu dirar ne ko ba dirar ba ne ba dirar ne saboda akwai niyya a ciki ko da niyyar ta saboda ita samar da kisan ba amma niyyar da ta yi ya koma dirar yanzu kuma ya rage alƙali sai ya kalla wani irin hukunci ya kamata yi a ƙarƙashin la darara wala dirara bambanci na farko da malamai suka ce kenan bi qasdin wa bidun qasdin la darara wala dirara wasu kuma suka ce a'a ba haka ake rabawa ba la darara wala dirara ana kallon amfani da cutarwar abin yanzu wani abin da ya faru ni ina da amfani kai baka da amfani a ciki ina ake kiransa darara ana samun masu yin taki a bola ko sai zo ana sallan magariba sai ya tattara muku bola da yayi da komai sai ya ka wuta gidan kowa ya turnike da hayaki tudududu aka rasa abin da yake dadi ana tari masu tahin asuba masu komai yi mai sa haka kace wallahi taki zan dauka in kai gona saboda in sami gero mai kwari to mu kuma da muka yi ta tari da tashin asuma da waye wannan abin da ya faru sai suke ce masa hene abdara ya cutar da wani amma shi a karan kansa yana da amfani sai aka ce to shi wani ɗin ba a yadda ba in za ka amfani wani ya cutu shine azzar dirar sai suka ce kai ba ka da amfani shi bai da amfani shine dirar idan ba za ka samu amfani komai ba dirar ne kawai da dare mutum sai zo duba kwalta kawai ya tsaka fafafa kawai ya katar rami ruwa za ka ja a'a me yasa ce kawai ji nake ina so in motsa jikina kaga yanzu shi bai da amfani a wannan sarawar da yi al'umma ba ta da amfani a cikin sarawar ita ce ake kira dira abinda kai ba za ka amfana ba wani ba zai amfana ba shine dira dirham amma kai in zaka amfana al'umma ita ce za ta cutu shine ad-darar to kowane an ce ba a yadda da shi ba la darara wala dirar idan mu dauki fassara farko bai inganta ba in mu dauki fassara ta biyu bai inganta ba la darara da sani ko ba sani ba a so ka cutar da makwabcinka yasa aka ce duk abin da zaka yi to abu a tantance idan ka zo zaka yi plan din gida to komai ka auna idan nayi makwabta na wani hali za su fada in na fidda mugudinya menene cutuwarsu in na koro ruwa menene cutarsu idan na yi soka awai menene cutarsu a da mota tana bi lungu ya kaba kai ɗime mai soka awai ka kawo ta don da zai zuwa dai ajiye mota sai taho a ƙasa ko ya yi tsoki yanzu har ka ɗauke wannan soka awai ɗin akwai bara ko da ba ka yi niyyar cutarwa a kanka ba kaga taushi ɗin haramun ne dirar da ƙasa ɗin bara'in yi don in hana motoci shigowa shi ma haramun ne za ka amfana haramun ne ba za ka amfana ba haramun ne wasu kuma suka ce a ba ita ce fassarar ba la barara a cikin shari'ar musulunci babu cutuwa wa ma ja'ala alaikum fi dini min harajin millata abikum ibrahim a wannan addinin babu wani kuntatuwa ita wannan shari'ar ba ta zo da wani abu mai cutarwa ba mai takurawa a cikinta Allah ce yuridu Allah an yukhaffifa ankum Allah yana so ya sassauta ne akan ku so ita wannan shari'a tana korewa a cikin ta babu wani abu na cutuwa duk wani abu da kaga mai cutuwa to ba shari'a bane mutum ne ya kallafa ma kanshi haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ce ji'tukum bil hanifiyati sam'a na ga muku da addinin musulunci mai sauki ta ko ina ka taba shi sauki ne to wannan shine abin da shari'a take magana wala birar to tunda kai ba a cutar da kai ba to ta kowace fuska karka cutar da ƴan uwanka shari'a bata gallaza maka ba to kai karka gallaza wa ƴan uwanka haka su malaman suka fassara ta kaga kamar ta bambanta da waɗancan fassarori din kai ba a yi maka ba dan haka bai kamata ba kai ma kai sai zaman to aljaza'u min jinsil amal la darara wala dirara to idan an maka fa ya halatta kai tunda mun sai ba a maka ba ko da ka zo office ka cancanta amma promotion sai aka ma mugunta ba ai ba idan yan bayan ka sun taso kai ma yaka ce to yadda na jihe kunji na kaga kenan ba ka'ida ba ce ba idan an maka idan ba amma ba kakkai idan amma kuma kakkai an gane me nake nufi idan shari'a ba ta cutar da kai ba to kada ka cutar da mutane don wani bai amfani da shari'a ya cutar da kai ba to kai kuma karka sake kin yin amfani da shari'ar ka sake cutar da wani ba a rama mugunta da mugunta yanzu muna da fassara ta nawa ta ladarara wala dirara guda uku wani mai mita musu sai in kara ta hudu wala tastawi alhasanatu wala sayyi'a idfa billati hiya ahsan na'am bala ka kara mana jawabi sai dai malam karowa kenan jiko akan la darara wala dirara ni kuma tsada nan in tambaya wani ya maimaito mun ukun bayan da na faɗa sai in kara wa alaikum assalam malam bashari ko na'am na'am mm a wannan kofofin da cutarwa take shigowa ana cutarwa ne a jiki ko a dukiya ko a kuɗi ko a dabbobi ko a gidan mutum to duka waɗannan kar a samu zarar da zirar a cikinsu na'am na'am na'am na'am ita ce ta biyu ka tsallake ta farko na'am na'am to wanda bai manta ba wa alaikum assalam malam sunufi na'am kai za ka amfana amma wani zai cutu ita ce da bashar ya faɗa ai mun wuce ka to kamar ke na na na e na faɗa haka hede ba sigar da na faɗa ba kuma na har an baka an sa an baka dama to ci gaba na ita ce zarar ko dirar darar idan ba niyya wadda mutum ya yi da niyya ita ce dirar fassara ta farko da niyya da rashin niyya na'am ta biyu ta biyu kuma saboda da mutum ya yi wanda yana da amfani na'am amma kuma mutane za su
shi yana da amfani amma mutane za su cutu ita ce zarar ko na'am dirar din ta fa eh ai ko ce tana tafiya da darar ne da dirar tamani na'am uku ne magana ko kowace da zarar dinta da zarar dinta shi yasa nace a bani sosai in kala ta hudu na'am na'am yawa zarar din da shine shi bai da amfani kuma al'umma ma ba su da amfani ita ce zarar ne sai kuma ta uku na'am Mhm. ba nan ba ka gaskiya ba haka muka ce ba A'a, ba a daji ba ita bace ba gaskiya ta uku wa alaikum assalam malam bashar ai mun baka dama a'a ai mun baka dama ta wuce na'am malam yau kanka masa bayani an garaka mana yawa yawa la darara shine babu cutuwa a cikin shari'a duk aikin musulunci babu cutuwa a ciki to jira din ta fa a wannan kuma misali na kahi ko me darara din ta wanda ka bada ta farko ita ce daidai la darara wannan shari'ar tamu babu cutuwa a cikin ta to fassarar wala dirara din ta fa to fa christmas amma ya gaci da za mu yauwa a shari'a musulunci babu cutarwa a cikinta ba ta cutar da kai ba na ko shari'a ba ta baka ba dama ka cutar da wani labarara wa labarara duka amsoshin guda uku sun fito ta farko shine ka cutar ba niyya shine barara ka cutar da niyya ita ce birar ta biyu kana da amfani amma wani ya cutu dirar dinta kai baka amfana ba wani bai amfana ba ita ce dirar dinta darara ta uku shine shari'ar wannan musuluncin babu cuta ta kowane bangare a cikinta mun kawo ayoyi mun ka hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wala birara kai kuma bata baka dama ka cutar da wani ba ta hudu malamai suka ce la darara wala birara darara suka ce a karan kanka shari'a ba ta yaddar maka ba kai a karan kanka ka cutar da kanka dan adam yana da mallaka yana da tasarrufi amma shari'a ta hana mai yayi mallaka ya tasarrufi ya gudanar da wani abu da zai cutar da rayuwar shi ko ya illata rayuwar ko ya hallaka rayuwar shari'a ta hana masa bai da wannan damar yanzu duk inda wahala ta kai da wahala a jikinka ba za ka sai ba za in sa wuka in kashe kaina in huta shari'a ba ta da wannan ba yana faɗawa garkahin la zarara kada ka je ka sha wata guba da za ta tsinka maka hanji ko ta lalata maka wani abu na jikinka yana faɗawa garkahin la zarara wasu malaman suna kallon irin su shan taba ko da ba ka da nasi karara irin su shan shisha ko da ba ka da nasi karara duk suna faɗawa garkahin la zarara masu shan shisha suna cewa ba ta da laifin komai amma dai masana sun ce in kai zuƙa ɗaya ta shisha to ya fi wanda ya hasa gari kara goma cuta a jikin ɗan adam haka wasu suka ci na? kace? ta fi a hirungo? kai ne kasko? ko kama irin na ne ta shi faɗi ne kawai sai karo da tefa na ce masa ya sha ba ana nufi ya sha eh mu canza da jawin azumi ka'idan kana karanta wani lokacin a samu wani abin ya shigo a canja daga halin da aka saba ko na'am so la darara shari'a bata baka dama ka cuci kanka ba in ka cutar ko sai ta hukunta ka a karkashin wannan ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace duk mutumin da ya hau dutse ya kifo da gangan ya hallaka kanshi to a ranar gobe alkiyama za a tallafa mai hawa dutse da tuntsurowa har iya lokacin da Allah madaukakin sarki ya hajjita saboda ai ba a baka ba dama wannan ran ka kare shi da kanka da kanka ka jira Allah madaukakin sarki ya dauke ran wannan shine ma'anar la zarara kana sana wannan abin idan na sha zai taba lafiyata kawai saboda wata birgiya ka dauki ruwan kwatami ko ka dauki ruwan acid ko wani abu ka zuba a cikinka ka san za ta cutu la darara shari'a ba ta yarda da shi ba menene hujja mutum ce maka zan sha ruwan batir ko a kamun qur'ani ko hadisi ko kuma yanzu insha ina malamai eh gurasa to ina da aka samu ruwan batir a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko ya za a yi in kana da la darara sai ka kawo ta gurin shari'a ta ce ta ko ina karka cuci kanka wannan fasara kuma za ta fi mana amfani a irin wannan zamani din ko la darara kai a karan kanka ba a yadda ba ka cuci kanka da kanka kaga kenan ba a yadda ba ka cuci kanka a jikinka ba a yadda ba ka cuci kanka a dukiyarka ba a yadda ba ka cuci kanka a dabbobinka ba a yadda ba ka cuci kanka a cikin ƴaƴanka la darara wala dirara to menene dararar ɗinta ita kuma kamar za ta fito fili kai tunda ba a yadda ba ka cuci kanka to haka nan ba a yadda ba ka cuci wani ta kowace ɓangare yana daga cikin tasoron da malamai suka bada sun fi haka ƙofofin cutarwa ɗin amma dai la darara wa la dirara aƙalla muna da hanya hudu da za mu iya fassara ta ko dai kada a yi cuta da sani ko ba sani kada a yi cuta idan za ka amfana ko ba za ka amfana ba wannan kana da riba ko ba ka da riba kada ka cutar kenan duk wani abu da ya zo zai taɓa al'umarka dan kai za a baka to kada kai wannan abin saboda an ce la darara wala dirara akwai ma'aikatan da ake hada baki da su a ba su kuɗi su amfana al'umma su cutu in ka taba su ce to ai su aiki suke suna neman abinci karkashin la darara wala dirara haramun da su yasa wannan hadisin inda zaka masa fahimta mai kyau a samu jawabi mai kyau kusan duk inda ka juya a rayuwa hujja ce da za ta yi ta tafiya ya sa ma Allah maɗaukakin sarki da ya tahi ba da waɗansu misalan sai ya ba da mawaƙin da ake samun dirar ɗin a cikinta ana samu a cikin auratayya ana samu a cikin saki ana samu a cikin reno la tu barra walidatun bi waladiha wala mauludun lahu bi waladi idan an samu saki tsakanin miji da mata a bayan sun aihu kowa yana so ya ga dan uwansa ya sha wahala sai wanda Allah ya wa baiwar fahimta ta addini amma da yawa idan an rabu miji yana so ya ga matar bata samu wanda ya kai shi ba magana ce ta gaskiya ita ma matar idan an sake ta ko tana son ka tana so ta ga wanda za ta shigo gidansa dan tasa ka kadan sai ta ce ai da da nake masa bai gani ba to yanzu ta ji dadi to in an samu irin wannan Allah ce to ga wata kahidi la to barra walidatun bi waladiha kar a cutar da uwa akan yaranta ita uwar kar ta yi amfani da ɗanta ta cutar da uban ɗan yanzu dan kasa ki yarinya sai Allah ya kaddara tana da yaro dan wata uku sai ka saka ta karfe uku na dare ta kunce zane sai ta aje maka shi a dare ta ce za ta fi gidan ubana yanzu mai take nufi ta tabbatar wannan yaron zai galla zama da kuka kafin azabaki duk ungwari an zambata na ya karasa yadda za ka yi kuma ka ɗauko 'yan sanda suna fatuwar su ce na ka sami yaro yanzu yana faɗuwa ƙarƙashin lato zarra walidatun bi waladiha ko kuma shi ɗin ya san idan ya batta da wannan yaron za ta wahalta gidan uban sai ta je da su magani sai ta yi wata ɗaya wata biyu wata uku wata hudu bai waiwaice ta ba bai wace 'ya'yanta ba barantana cinsu barantana shansu barantana sabulinsu barantana kudin makarantarsu ta yi wuju-wuju ta rasa inda za ta sa kansa gobe an ce ta sake yaji ta ce a'a saboda ai an ja mata kunne a baya ko to wannan bai dace ba la tu darra walidatun bi waladiha wala mauludun lahu bi waladi ko kuma wani idan ya saki matar ya tabbatar idan yaron yana hannunta ba za ta auru ba sai ya ki karbar yaron wata kuma tana tsoron kacce ya aure a karbi yaron ya ta kasa yin aure yi kuma ba kuma gifa ba ta afa zai ka dace to ni a bani dana ta ce ayyar a ta ce na aure tukunna ya ce to ina jira yanzu kaga wannan kalmar da ya faɗa ina jira ƙarya yake ba karɓa zai ba ita kuma wannan kalmar sai ta jaka mata birki sai ta kasa yin aura take ta jira take ta jira take ta jira yanzu wannan an samu cutarwa ta bangaren miji saboda ya haramta mata aure a lokacin da take da bukata za ta zarra walidatun bi waladiha har yanzu kuma mutane sukan ɗauka fa idan ka saki mace tana yin aure kawai za ku kwato ɗanka ba haka bane ba duk da shari'a ta bada ana iya karɓar ɗa ko da uwa ba ta yi aure ba amma idan ƙa'idar shari'a za ta bi akan habana so idan ka saki mace uwa da ta haifi ɗan ita ce take da alhakin ɗawainiya da kula da wannan yaro idan baya nan ta mutu ko ta yi aure ba kai tsaye ba fa take dawa hannunka tana komawa ne kan mahaifiyarta ita ce kakar yaro ita ce mai haƙƙi ana zagaye ne a dangin uwa kafin a dawo dangin uba sannan a ƙarshe dangin uba su karɓi mace so a dai inda ake samun cutarwa a ɓangaren renon yaro ana samu a saki da komai ana samu a zaman aure ana samu yasa Allah ce wala tumsiku hunna diraran li ta'tadu kada ku rike mata diraran da cutarwa li ta'tadu ku tsallaka dokoki da iyakoki na ubangijinku akwai wanda ya saki mace ba dan Allah yake so ya dawo da ita ba amma yana so ya dawo da ita ne dan ya koya mata hankali ai an ce yana da damar komai kuma mun ce yana da damar komai kuma uba bai isa ya hana ba wannan ita ce shari'ar musulunci to da yadda suke idan ka saki mace ta yi maka laifi kuka bata ya kace na sake ki idan ta yi jini daya jini biyu saura na uku ta yi idda sai ka ce na dawo da ki ka rusa wancan lissafi in ta dawo gida sai ka ce na sake ki sai ta koma gidansu jini ɗaya jini biyu aka ce na dawo da ki tana da ta ce koma na sake ki saboda haka masu mutu hewa masu saki ɗari ba hajjar za ce har dai ran da ya haƙura ta gama idda da addinin musulunci ya zo sai ce afalaku marrata ne saki sau biyu ne kawai fahim takun bi ma'arufin a wata sirihun da ihsan ko a rike da kyautatawa ko a saki a mutunci fahim takun bi ma'arufin aw tafsirhum bi ihsan amma har ya wannan yanzu turawa suna taba matan mu suna ganin musulunci ya takura su bai ba su yanci ba da da ne da sun ga yan garin su mutum baya auren ki ko bai sake ki ba sai fin kusa ce dawo in kin dawo ce koma in kin zo ce dawo in kin zo ce koma sai ku hekara goma ke bai kwanta da ke ba kuma ke bai sake dama aure ba eh musulunci ya ce ai sau biyu yanzu ko da kama miji dama da ta kusa kare inda ya ce dawo sai ta dawo da ta sake komawa ya ce dawo ya ce koma yanzu ba saura ɗaya ba in ya ɓarar da ita ɓarar bahi da wani iko kuma a kanta kaga shari'ar musulunci kamar ta sama mace ƙofar samun zama lafiya wala tun sai ko hunna biraran li ta'tadu addinin musulunci ya hana a irin wannan babin a samu cutarwa Allah madaukakin sarki ya samu dace wata da dan takaitaccen wannan bayani ina da dan fuskanci ina hadisin la darara wala dirara ya sa gaba abinda muka faɗa ya zamanto daidai Allah amfane mu da shi wanda yake akwai kuskure Allah ka nuna mana kuskuren mu gyara mu yi aiki da abin da ya dace a ranar asabar kenan ko jiya ne Allah madaukakin sarki ya kaddara gado da masu guma Alhaji Muhammad Mayaki Allah madaukakin sarki yi mai rasuwa kuma ana ga an yi sutura shi an binne shi muna addu'a ubangiji Allah madaukakin sarki ya bawa dukkanin makusantansa da majibinta al'amarin shi da ƴan uwa da abokai ubangiji Allah ya ba su hakurin jure wannan rahi Allah madaukakin sarki ya gafarta masa Allah ya ji kansa Allah madaukakin sarki ya sa ya huta eh bana bukatar cewa kowa komai akan shi ni aiki ya hada mu na dan wani takaitaccen lokaci ya mana mataimakin darakta na jiha a wata kungiya na dan san shi a aikace na san shi a kusa Allah madaukakin sarki ya ji kansa Allah madaukakin sarki ya gafarta masa Allah ya sa ta zaman to hutu dukkanin yan uwa musulmi da suka riga mu gidan gaskiya ubangiji Allah ka ji kansu ka gafarta musu mu da muke raye da mu da iyayenmu ubangiji Allah ka sa mu cika da imani Allah ka karɓi rayuwar mu akan musulunci ubangiji ka gafarta mana Allah ka hada mu da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a madaukakiyar aljanna ka ta firdausi alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين